أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره من دار العظيم الحمد لله يومنا جمعة شاشد ga watan Muharram hijira ta 1442 wanda ya daidai da hudu kenan ga wata na tara a miladiya 2020 wannan halka ta 44 kenan ko mana sijan 44 cikin wannan karatun littafin a shifa bi tarihi hukukul mustafa sallallahu alaihi wasallam da aka saba guda muka saba da gudanar da shi a zawiyar mu zawiyar sheikh malam marwan da ke garin tasawa za mu tashi yau alfasalin rabi fasali na hudu wani fasali na hudu yana bayani fi ibtali hujaji man qala innaha nawmun ana bayan da bisa kan in ba manta bisa kan isra'i na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da mi'raji to a wancan sati da gabata mun karanta fasali da ke bayani bisa kan hakikanin wannan tahiyya to kuma tunda akwai cikin musulmi masu ganin cewa da ruhi aka yi wa suka ce a'a da jiki aka yi wa suka ce da jikin da ruhi kamar da muka gabata kauluka guda uku har kalin na hudu ma da suhaili ya faɗi to yau za mu ci gaba cikin bayani da bisa kan isra'il nan wannan fasali na hudu yana bayani bisa kan warware hujjoji na wanda wanda suka ce wannan tahiyya an yi ta ne a barci ita jubi qaulihi ta'ala su sun wanda suka ce a barci aka wannan tahiyya sun kawo hujja ne da faɗar Allah madaukakin sarki da yake cewa ma ja'alna ru'yal lati arinaka illa fitnatan ba mu sanya wannan ru'uyan nan da abinda ganin nan da muka gwada abinda muka gwada ma da ru'uya ta kan iya dokan mafarki ko kuma ko ba mafarkin ba to wannan abin da muka gwada ma ba mu sanya shi ba sai dai ya kasance fitina fitina jarrabawa ce fitina fitina ta linnashi dan zama jarraba ce ga mutane a samu wanda za su gazgata a samu wanda za su karyatawa haka in ya bayyana cewa in aka fassara da cewa wannan tahiyya ce duk cewa dai wannan ba magana bace abin sallama ma cewa a'a ma'anar wannan aya shine abin da kawai fasamma ru'ya fasamma ru'ya sai ya ambaci abin nan da ru'ya kamar gani a mafarki kulla qauluhu subhanahu subhanahu li asra bi abdi mana yace mun mun fada cewa fada Allah madauki sarki da yace sarki ya tabbata ga wanda ya isra'i da bawansa ya rudduhu yana mayar da wannan hujjan li'annahu domin shi la yuqalu fi nawmi asra ba a cewa yayi isra'i a cikin mahorki inda a cikin mahorki ne ba a cewa yayi tahiya da bawansa wa qawluhu fitnatan linnasi da ya ce kuma wannan jarraba ce ga mutane yu'ayyidu annaha ru'ya aynin wa isra'un bi shakhsin tana karfafa cewa gani ne wanda aka yi shi da ido ba ba mahorki ba wa isra'un bi shakhsin kuma tahiya ce wadda aka yi ta da jikin mutum ba saboda an ce dan ya zama fitina ga mutane iz domin laysa fil hulmi fitnatun babu wani abin jarrabawa a cikin mafarki inda a mafarki ne ba zama wata jarraba ba wala yukazzibu bihi ahadun kuma da ba a samu mutum ɗaya da ya kareta shi ba da anna kullu ahadin yara misla zalika fi nomi domin kowa ma zai iya ganin kwatankwacin wannan a cikin mafarkinsa niyyar kauyin daga cikin kasantattu fi sa'atin wahidatin a cikin awa daya fi aqtarin fi aqtarin mutabayana cikin daga sassa wanda suke sun sassaba ma juna mutum cikin mawarki a cikin awa daya mutum zai iya ganin shi ya ya a mahudar rana ya ganshi a mahada ta rana cikin awa daya duka ya ga diya zagaye duniya a cikin amurki ne wannan kowa ma zai iya irin wannan murki shine abin ala annal mufassirina abta cewa dai su masu fassara alqur'ani kad ikhtalafu fi hadhihi al-aya sun sassaba a cikin fasarar wannan aya ba ma'ana su magana su bata zo daya ba fasara ɗaya suka ma wannan aya ba fa zaba ba'dhum ila annaha nazalat fi qadiyat al-hudaybiyah sashen masu tafsiri suka ce wannan aya ma ta sabka ne a cikin magana ta sulhu ta ta hudaybiyah ake qadiya nan ta hudaybiyah lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tafi da musulmi za su je su yi umara a garin Makka to sun kai wannan wuri na Hudaybiya ta suka samu labarin kafirai sun ce ai ba su yarda ba ba sun bar ma aki sallallahu alaihi shiga ba tare da mutanen shi su yi wannan umara to abin ya kawo muhawara to a nan wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya hida ma mutane cewa shi an gwada mai cewa gashi ya je ya yi hajjin ya yi wannan umar ya je ya shiga maka an gwada mai ya shiga maka saboda to kuma yanzu wannan abu ya gito dan abin ya gito karshe ma ake sallallahu ya amsa ma kafiran me kuke so aka zo aka yi sulhu aka rubuta to shikenan mun ji wannan shekarar zan koma sai shekara ta kaza inda zan za ban izini wannan shekara ko da komi da komi sun yi shirin hajiwa kawai aka ce sai dai su koma ya karbi wannan uzuri har karin haka ma in musulmi ya zo wanda ya gudano daga cikin daga wajen kafirai ya zo yana musulmi ya zo a maida shi maka amma wanda ya zo kuma daga daga kafiran sabanin haka kamar mutum daga cikin musulmi in mutum wani ya koma ya bar musulunci ya koma maka kuma an maido shi ba duk irin wannan dai sar sharɗa wanda ya ma musulmi nauyi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hannu akai yace shikenan ma kawai ai sai a yanka abinda muka tawo da shi na hadaya kawai a yanka daga nan shikenan a koma har to na ya samu tirjiya ga wasu sahabbai suke mamaki wai har cikin su ina sayan na wannan cewa ba annabi Allah bane kace ni annabi Allah ne baka ce mana kaza ba eh na ce amma ban ce muku wannan shekara ba Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa da kada sadaka Allahu rasuluhu ru'ya bil haqi da tadkhulun al masjid al harama insha Allah aminina muhallikina ru'usakum muqassirina la takhafun Allah ya gazganta ru'ya gani na mawarki ga manzansa yace lalle da tadkhulun al masjid al harama a sanu za ku shiga masallacin al hurma amin na maka aminina kuna masu aminci ba ba wani firgici gare ku muhallikina ru'usakum kuna masu aske kawunan ku la takhafuna wa ku tsoron ku to amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ai amma ban ce muku wannan shekarar ba lalle Allah muna nun ya nuna mun tabbas kuma abin zai abku amma ban ce muku wannan shekarar ba to a yasa ya gamu da tirjiya a wannan karin har sai da ban ya ce a yanka ba wanda yanka har sai da ya kai ma matar shi shawara ummu salama tace ba komi ka yanka za su yanka ka yanka naka za su yanka yana ko yanka ko shikenan ko kowa yanka kuma shikenan abu ne wuce to wannan suka ce wannan da ake cewa dan ba a gwada ma ma'aiki wannan ru'iyar da ya ba mawarkin nan Allah bai gwada mai shi ba dan sai dan ya zama jarrabawa ne ga mutane wa suka ce so wannan ana nihin wannan mawarkin ne wanda ya gani gashi an nuna mai za shiga maka to ya zama ya zama jarraba ga mutane mutane imanin su ya yi gizo su ah gobe ba mu ne kan gaskiya ba ba Allah ya koka ba dan menene ba an ce ka ce mana za mu shiga kuma yanzu a ce mana ko mu koma su sun so ko sai a yi in ta ƙarfi za a yi dole yadda ba su yarda to sai zama jarraba ga mutane sai dai haka nan da Allah daga baya Allah ya sa gaba to shine aka ce wannan ana munihin wannan wannan wannan wannan magana ce wa an su masu tafsiri da abin da suka ce kenan wa ma waqa fi nufusin nasi min zalika da kuma abin da ya afku a cikin zukatan mutane daga wannan saboda abu ne mai nauyi in ba tsinkayen nesa ba irin na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda kamar da makaranta kwanakin baya aka ce za a kamanta hankali na ma'aiki sallallahu da hankalin mutane kama a ce su mutane shi ma'aiki sallallahu hankalin shi kamar yawan kwaye kasa ne kamar yawan kasa baki daya su ku mutane hankalin su bai wuce kwaye daya ba saboda haka tsinkayen shi kullun da nasu bai zawwa daya abin da tsinkaya su mutane su ganin shi a an cuce mu an zalunce mu ko muna da ƙarfi mun kai mutun nawa muna iya je da ƙarfi ma mu je mu shiga amma da sai ya karbi duk wannan uzurin a koma a koma aka amsa aka yarda amma shikenan bayan haka shi sulhu zai yi shekara shida ne shekara ta takwas shikenan sai Allah ya fato makka aka shiga makka kamar yadda Allah ya faɗi aminina amintattu sai dai kafaran ma suke nema kowa yana neman oya hasir annabi sunan ya ba su mafaka duk wanda ya shiga Ka'aba shikenan ya tsira ba mai komi wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ba mai komi wanda ya kaza wanda ya kaza haka nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke ba su mafaka musulmi suka shiga cikin izza sai kafiran suke da hirgishi Allah ya tabbatar da wannan maganar da ya faɗi a shiga lokacin ta kuma dan lokaci kaɗan ne aka yi amma lokacin nan inda an madara ra'ayin mutane a lokacin inda an shiga su ba shirin yaƙi suka yi ba bai huce yan hukaken su kawai na na tafiya ba ba shirin yaƙi suka yi ba da aka je da bannar zama musulmi tana da yawa ko a ce wai sun samu sun shiga to wannan shine abin da ya afku a cikin zukatan ma wa kafi nufusin nasi da abin da ya afku a cikin zukatan mutane min zalika na daga wannan wakila gairu haza kuma wata fadar ma an faɗi ga irin wa haza kuma bayan wannan kuma wani suka ce a ba haka nan wani abu ne kuma ake yi daban wa amma qauluhum amma fadar su innahu qarsan ma ha fil hadisi manaman cewa ai tahiyan nan ya ambace ta a cikin hadisi cewa manaman a cikin mafarki cikin kwana ne ya gani wa qawluhu fi hadisin akhar da kun fada su a cikin wani hadisi na daban bainan na'imi wal yakzani ina tsakanin mai barci da wanda yake falke wa qawluhu aidan da kun fada sa wa huwa na'imu shi ko yana mai barci wa qawluhu da fada sa sun mastaiqasu sun mastaiqasu sannan na falka fala hujjata fihi duka cikin wannan mana ce babu hujja a cikin su inji alqadi iyas is domin ƙarya ta minu anna awwala wusulul malaki ilayhi kana huwa kana wa huwa na'im za a iya dokan fahimta wannan magana za a iya doka wannan magana cewa farkon zuwan mala'ika zuwa gare shi kana ya kasance wa huwa na'im shi ko a lokacin yana mai barci aw awwala hamlihi wal isra'i bihi wa huwa na'im ko ko farkon dokan shi da aka yi farkon isra'i da shi ya kasance yana barci walaysa fil hadisi annahu kana na'iman fil qissati kulliha amma a cikin hadisin babu inda aka kasance ya kasance ya kasance babu kasan da ya kasance mai barci a cikin kisa baki ɗayanta ba inda aka ce yana yana yana barci ba inda aka daka illa ma yadullu alaihi qawluhu summa istaqazu sai dai abin da ke nuni zuwa gare shi zuwa ga barcin da yace summa istaqazu sannan na farka wa ana fil masjidil harami ni ko ina cikin masallaci mai alhurma na makka wannan magana yace wai take kama da kan barci ki yace sannan na farka nan kaina ina cikin masallaci mai alhurma na makka fala alla qawluhu istayqazu yace tana yiwa fada su da yace sai sannan na farka bi ma'ana asbatu yana nin nawaye gari au istayqaza min nawmin akhar ba'da wusulihi koko yana nin ya farka daga wani barci na daban bayan zuwan shi bai tahu gidansa bayan ya je gidansa ya sake wani barci sannan ya farka zai iya abin da ake ni kenan wa yadullu alaihi yana nuni zuwa gare shi anna masrahu cewa tafiyan nan tasa ta Isra'i lam yakun tula lailihi bai kasance baki ɗayan daren sa bane ba wani yanki ne na daren shi ba duka daren bane aka yi ta inna ma bari dai kawai kana ya kasance fi ba'adi a cikin sashen daren nasa wa kar ya kuna qauluhu kuma haƙiƙa kad yakan iya kasancewa fadarsa takan iya kasancewa wannan karkin nan ne lishaki ne lishaki ne ko ko ko ta kalili ba ba ba ba karhawa bane ba a istayqastu na farka wa ana fil masjidil harami a in iko ina cikin masallaci mai alhurma lima kana gamarahu min ajaibi ma qala amin malakutu samawati wal ard zai iya kansa ya ce haka sai na farka ni ko ina gani sai na ganna a masallacin garuma saboda abin da ya lullube shi lima kana gamarahu min ajaibi min ajaibi min ajaibi ma qala dalilin abin da ya lullube shi ne daga ababan mamaki da ya gani a cikin malakutin sammai da na ƙasa cikin mulkin Allah wanda yake haɗaɗɗe gamamme a wanda yake a sammai da ƙasai saboda isra'il ba kawai sama ne aka yi ba an nuna mai duk abin da ke sama kuma an nuna mai duk abin da ke ƙasa ƙasa har huta duka da abin da ke cikinta wa kamara batinahu kuma da abin da ya ya lullube baɗininsa min mushahadatil mala'il ala da ganin manyan makusanta maɗaukaka na ubangiji mala'iku manya manya wa mara amin ayati rabbil kubra da kuma abin da ya gani daga ayoyin ubangiji wanda suke manya manya falam yastafiq bai halaka ba wa lam yarji ila halil bashariyati bai koma ba zuwa halin shi na dan na dan adam illa wa huwa bil masjid harami sai lokacin da ya samu kanshi yana a masallaci mai alhurma ya kasance da aka ce istiqasu inna wai sun mastiqasu yana nin wannan wannan magana kenan da yace sannan na farka ba ni wai kawai sai farka ba yana cikin dukkan mulki ne ke wasan na farka wa wajhun salis yace kuma wata huska ta uku an ya kuna naumu barcin sai ya kasance wasti qaz wasti qazuhu da kuma farka tashin shi daga barci ya kita halkawarsa da kuma halkawarsa haqiqatan ala muqtada lafzi ya kasance haqiqa ne absa abinda lafazin shi yake hukuntawa ne walakin na sai dai usiriya bi jasadihi bi jasadihi an yi isra'i ne da jikinsa da gangan jikinsa wa qalbuhu hadiran wa qawl wa qalbuhu hadirun amma qalbuhu zuciyarsa hadirun tana farke tana halarce ba wai irin zuciya mai barci bane kamar kamar zamu zamu shi gaba saboda yace wa ru'yal anbiya'i haqqun domin mafarki na annabawa gaskiya ne kamar da muka yi satin da ya gabata duk annabi ya gani a mawarki kawai da gaskiya ne ba wai zancen mawarki ne ba irin namu kawai shirme ne ko kuma baka san me yake ne sai an fasara ma a abin da ya gani kawai haka ne tanamu ayunuhum idan danan su suna barci su annabawa wala tanamu qulubuhum amma zukatan su ba sa yin barci wa kad mala ba'du ashabil isharati ila nahwin min hadha ila nahwin min hadha sashen ma'abuta ishara nuni sun ya mala sun ya karkata zuwa wani abu da ke kwatankwaci na wannan magana kala ya ce tagamidu ainihi da yake rintse idanun nan nashi da yake yi li Allah ya shiga lahu shay'un min mahsusati anillahi domin kar wani abubuwan da ake gani irin abubuwan da ake gani su shagaltar da shi daga Allah ta'ala madaukaki ولا يصح أن يكون هذا في وقت صلاته بالأنبياء amma wannan baya inganta ya kasance wai lokacin da ya jagoranci annabawa kin nan a baitul maqdis a ce wannan ya kasance wala allahu tayu kanat lahu fi hadhi fi hadha al-isra'i halatun wa an su halaye sun kasance gare shi a cikin wannan isra'in halaye musa halaye akwai lokacin da yakan iya kasance hakan yakan rantsa da shi dan kan wa'ansu halittu su shigalantar da shi a kuma kuma lokacin da ba haka ba bai yake wa wajen rabi'un kuma wata huska ta hudu wa huwa shine an yi abbira ko an yi abbara bin naumi hahuna a fasarta da da barcin da ake faɗi a nan wurin an hayatin na'imi daga kama dai ta mai barci miyan lidurshi tija'i na daga kwanci kwanciya wa yuqawihi qawluhu fi riwayati abd ne ko abdullahi bin humayd ne gomi ya kasa a nan wurin abd ne bin humayd abd ko abd bin humayd eh abd bin humayd shine shine abdullahi ne ibn humayd bin nasr bin kashi a cikin mishari ke cewa abdullahi amma nan sai ce ko abd bin humayd ah yace yana karfa wannan magana abinda yazo cikin ruwaya ta abdullahi kinnan bin humayd an hammam da ya karɓo daga hammam da yake cewa baina ana na'imun lokacin da yayin da nake mai barci wa rubba ma qala muttaji'un kuma wani lokaci yakan cewa ma ina mai kwanciya wa fi riwayatin hudba a cikin riwayata hudba an hudu gare shi baina ana na'imun fil hatimi lokacin da nake mai barci a hatim wurin nan da ake cewa hatim rubba ma kuma wani lokacin ma yakan zo ƙara ya ce fil hijri a cikin hijri ismail kenan mudtaji'un ina mai kwanciya wa qawluhu fi riwayat al-ukhra ko da kuma fadan sa a cikin wata riwaya ta daban bayanan na'imi wanda ya kaza ina tsakanin mai barci da wanda ke warke fa yakunu sama hay'atahu bin nawm sai kasance ya ambaci kaman nan tashi da barci lam lamma kanat hay'atu hay'atu na'imi ghalibatan dan saboda kama wannan ta mai barci tana mai rinjayarwa wai ta yi da yake faɗin barcin nan yana kama tun da ma ya zo cikin wasu ruwayu yana cewa yana yana a gishirshe ne mutajiya yana yana yana ko ya kwanta ne ko yana mai ma'abucin ittija'i shine kashan gadawa to ta yi wannan abin kawai wai kamar ce dan da wanda ke da wanda ga gani wani sai a ce barci yake in ka irin wannan kamar ko an ga gunkunce kawai doka ake duk wanda ke kwance barci yake yawa to shine yake cewa to ya faɗi wannan ne saboda kamar wannan ta mai kwanci tana fassara mai barci kasance mai barci ana fassara shi da mai barci ya hirin jaya wa zaba ba'dhum amma sashin malama suka ta sun tahi ila anna hazi ziyarat zuwa cewa wannan ƙarurrukan miyan naumi ne daga barci wa zikir shakil batni da kuma tsaga cikin shi da ake faɗi wa dunubir rabbi azza da kusan da kusancin kusantawar al'a ubangiji mai girma da buwaya alwaqati fi hadha hadisi wanda duka suka abu a cikin wannan hadisin inna ma hiya min riwayati sharikin duka wannan daga cikin riwayoyi ne na sharik an anas da daga anas radiyallahu anhu ayya munkaratu ita ko riwaya shi sharik munkaratun munkarati min riwayati daga cikin riwayoyinsa yana cikin riwayoyinsa wanda aka ki wanda malam hadisi ba su karbe su ba iz domin shakul batni tsaga cikin nan fil ahadisi sahihati a cikin hadisai ingantattu inna ma kana fi sigarihi ya kasance ne kawai yayin da yake karami sallallahu alaihi wasallam wa qabla nubuwati kuma gabanin annabta wa li annahu ko da nan wurin da aka ce qala suhaili malam suhaili ya ce kana shakku batni kana shakku batnihi sallallahu alaihi wasallam marratayn tsaga cikin nan na maki sallallahu ya kasance so biyu ne ihdahu wa fitinar daya na farkon sun lokacin da yake karami li izalati hafzi shaytan domin gusar da raban shaytan a jikinsa wal ukhra ta biyun kuma li mil'i li mil'i qalbihi imanan wa hikmatan dan a cika zuciyar shi da imani da hikima yanzu suhaili da ya haka magana kenan ولأنه قال في الحديث قبل أن أن يبعث kuma domin shi a cikin hadisin na Shuraik ya ce gabanin a aiko shi wal isra'u shi ko isra'i da aka yi shi bi ijma'in da haduwar maluma masana duka a magana na ta isra'i kana ba'dal mab'as ya kasance bayan aike ne shi ko a cikin riwaya tashi yace tun gaba na aiko tun gaba aiko annabi sallallahu alaihi wasallam fa hadha kulluhu yuhinu ma waqa fi riwayati anas wannan dubaki ɗansa yana sa rauni cikin abin da abu a cikin ruwayar nan ta Anas wadda ta zo hannun sharikin kiran ma anna Anas ta da cewa Anas kad bayyana min ghairi tariqin ya bayyana min ghairi tariqin ba ta hanya guda ba kenan annahu inna ma rawahu an ghairi cewa shi ya rawaito hadisin nan ne shi ma Anas din daga waninsa wa annahu dan saboda Anas ai a Madina ne baki daya farkon haduwarsa haduwarsa da ma'aikisar sun ita ko isra'il an shi ne sun kafa tun gaban hijira to saboda haka shi ma ruwayoyi ne ake yana rawaitawa ne daga wasu sabban wa annahu lam yasma'ahu kuma cewa shi bai ji shi ba bai ji wannan magana ta ba ta isra'il min annabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala marratan ya fadi a wata marra wani karo yana cewa amma likibni sa'sa ya rawaito daga malik dan sa'sa ne wa fi kitabi muslimin a cikin kitabin muslim la'allahu an maliki bini sa'a ala shak yana cewa ko ta yi ma daga maliki dan sa'a ne yana hudin shi kenan ana cikin da ke ba da labarin kisa ina kisu su ko daga maliki dan sa'a ne na ji labarin nan a na juya ta karrabu a ala shaki amsa ko kwanto wa kala maratan kuma wata marra ya hudi kana abu zarrin yi hadisu abu zarra ya kasance yana zantarwa sai hudu hadisin nan na isra'il kenan wata riwaya wani karin daga malik dan sa'asa wani lokaci kuma daga abu zarrin ne radiyallahu anhu yake karbo hadisan yake hudu wa qala marratan marratan kama ta rubuta nan kama marratan yasan yago marratan wa amma qawlu aisha radiyallahu ta'ala amma fadar uwar mu'mina aisha Allah ta wata gare ta da tace ma faqatu jasadahu bin rasa jikinsa ba fa aisha ita wurin wani aisha lam tuhaddith bihi an mushahada ita ba ta ba ta zantar da wannan hadisin ne daga gani a ce wai gani ne ta yi take faɗi kamar ban gan shi ba ko ko abinda ta gani take faɗi a'a li'annaha domin ita kanta lam takun hina izin zawjahu ba ta kasance matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan lokacin da aka yi Isra'il wala fi sinni man yadbitu kuma ta kasance ma ba tana da tana shekaru na wanda zai kiyaye abin da aka abu tana karama sosai wal Allah wal Allah tayi lam takun wulidat zai kasance ma ba ma ba ma hayye ta ba ba'adu a lokacin alal khilafi fil isra'i mata kana afsade sassabawan labari da yazo cewa shi isra'in yaushe ne aka yi shi domin فإن الإسراء كان شيء أول الإسلام إسلامي شيء إسراء يا كسان شيء أفرق مسلم شيء على قول الزهري أبسا مجانا ودا أكسامي ترجع ابن شهاب الزهري ومن وافقه ده وندي داتي ده شيء بعد ال... بعد لما بقاسي بآمن ya kasance ne wani ya ce ya kasance ne isra'il ya kasance ba da mabasi bayan aikin annabi sallallahu alaihi wasallam amin wa nisfin da shekara ɗaya da rabi wa kanat aisha ita ko aisha war munai radiyallahu anha fil hijra fil hijrati bintu nahwi samaniyati awam lokacin da aka yi hijira ma tana kwatankwacin yar shekara takwas ne kawai lokacin da aka yi hijira to ka gani kuma shekara sha uku aka yi aka yi a makka in ce aka isra'in ya abu ne cikin shekara bayan shekara ɗaya da rabi bayan aiki ita lokacin na ba hita ba kenan wa karkila wani kawalin wata faɗar kuma an ce kana isra'u li khamsi qabla hijrati a isra'in yayin shi ne da shekara biyar bayan hijira ko lokacin nan ne da har yau dai shekarar nata aka auna ba ta ba ta wuce shekara biyu wakila wata wani kawalin kuma aka ce qabla hijrati bi amin a gabanin hijira ne da shekara guda wal ashbahu annahu li khamsin wanda yayi dai kama wanda yayi kama da shine mafi inganci shine wanda aka ce an yi an yi an yi Isra'il ne da shekara biyar kamun bayan bayan aike kiran a qabla hijrati li khamsin qabla hijrati ne shekara biyar gabanin hijira gabanin a hijira wal hujjatu lidhalika tatulu amma hujjar da za a kawo wa me yasa mana yace abin wannan yayi kama da shine mafi inganci ce hujjar da za a kawo ta tsulu za ta yi tsawo in za a faɗi abin da sanya kuma laisat min garadina ba shi ita ce ba abin neman mu abin nihin mu a nan wurin tun karatun da muke faɗi ba so muke ba sai mun mun kawo wani lokaci ne aka yi isra'in matakameme abin da abin fahimta ne duka an fahimta cewa maganar da ake faɗi da da wani mai ta ce na rasa ban rasa jikinsa ba ba wai wannan magana ba ta Isra'il ba zancen Isra'il bane bai dace da Isra'il ba saboda ita kanta lokacin ba ta ma aure Annabi sallallahu alaihi wasallam ba eh to in abin da ake so a hodi kenan to wannan ya isa fa idza fa idza lam tushahid zalika Aisha in wani mun Aisha ba ta ga wannan ba dalla annaha haddathat bi zalika an ghairiha wannan yana nuni cewa ne ta zantar da wannan ne daga watatta ba ita ce ba ita ce take take nihin ta rasa jiki jiki annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai wata take faɗa haka kamar ummu halin da ya bayyana cikin wata riwaya cewa yana daga gidanta ne aka islam falam yurajja khabaruha ala khabri ghayriha ba a rinja yadda zancen ta afsa zancen waninta wa ghayruha yaqulu khilafahu alhali ko wani nata yana faɗin sabanin shi mimma waqa'a daga abin da ya abuku nassan fi hadisi ummi hani ummi hani wa gairi wanda ya abuku a nassance cikin hadisin ummi hani ummi hani da da da wani tama wa aidan kuma dai falaysa hadisu Aisha radiyallahu anha bi sabit hadisin nan na warmi Aisha ba tabbatacce bane ba wal hadisul ukhar asbat hadisan wa'anda ba ba nata ba sun fi tabbata lasna na ani hadisa ummi hanin ba muna ni hadisa ummi hanin ba wa ma zukirat fihi khadija da kuma abinda aka ambaci khadija a cikin shi a wa aidan kuma da yace ruya fi hadisi aisha har wato daga cikin hadisin uwar mu aisha tace ma faqarsu bil rasa ba da tace bil rasa ba wala mai dukuli bi har nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sai hudu wannan ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi dukuli da ita ba illa bil madina sai a madina wa kullu hadha yuhinu duka wannan yana cikin abin da ke raunanar da wannan hadisi naka rawaito daga gare da take hudun wannan ita shine kita walam yadkhul biha annabi sallallahu alaihi wasallam illa bil madina annabi sallallahu alaihi wasallam bai dukuli ita ba sai a madina shi dukuli a wurin malama mutum in ya shiga daki da matar shi kawai shi kana ce ya dukuli kawai in shiga ma kai kai ta to duk abinda ake cewa dukuli yana yana halatta shi ko yana haramta shi to ya abu eh to wannan ma bai abu ba shi da uwar mu Aisha sai a Madina shi kuma a Makka ne aka aka aka Isra'il bal allazi yadullu alaihi sahihu qawliha innahu bi jasadihi bari dai abin da yake nuni a gare shi shine ingantaccen maganar ta da tace innahu bi jasadi an rawaito cewa a wata riwaya da mun tace shi Isra'il ya kasance da jikinsa ne sallallahu alaihi wasallam mai tsarki da inkariha an takuna ru'yahu li rabbi ru'ya ainin dan saboda inkarin da ta yi akwai zamu zo ga magana ta ita tana cikin masu inkarin cewa ganin nan da yama Allah tabaraka taala a ce da idan da idan sani walau kanat indaha manamun lam tunkiru da a wurinta a barci ne da bata yi inkarin ru'ya ba ita za mu gani tana cikin wa'anda cikin sahaba ne wanda suka ta cewa a a annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba da ido da idanunsa to saboda haka ita yana nuni kenan cewa inda a mawarki ne ai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba kowa ma zai iya ganin Allah tabaraka wataala halaka ne a ga Allah tabaraka wataala cikin mawarki to to inda a cikin mawarki ne inda ita tana cikin masu cewa isra'in nan a mawarki aka yi shi to in an ce annabi sallallahu ya ga Allah ba ce a ba ta ce ba ba yi ba saboda babu ne ba wanda ba yi ba da kowa ma balle gare shi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka kenan ita inkarin da take cewa annabi sallallahu bai ga Allah ba yana nihin ita a wurinta da jikinsa ne ba da jikin da jikinsa sallallahu alaihi wasallam ya isra'il nan ba a mulki bane ba shine magana abu ne fa in kila in aka ce faqad qala ta'ala ai ko Allah madaukakin sarki ya ce ma kaza wal fuadu mar'a zuciya ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bata ƙarya zuciyar nan bata yi ƙarya ba game da abin da ta gani abin da ta gani kenan shine ta gani dai kenan mutum ya taya a cikin wani sai ce a to kenan zuciya ce ta gani ba wai ba ba ba ba ba ba ba shi bane ba mana yace faqad ja'ala ma ra'ahu lil qalbi wa hadha yadullu ala annahu ru'ya nawmi ana wurin ya sanya abin da ya ganshi nan ya dangana shi ga zuciya wannan kenan yana nuni afsa cewa gani ne na barci wa wahayun kuma wahayi ne la mushahadatu ainin ba gani ne ba na ijiya wa hissin kuma wanda ke na hissi na waje wanda ake gani walla mai fada kaman kaman malam ya so ce mai fadan magana in mai fada haka in ya fada haka kulla sai mu ce mai yuqabiluhu qawluhu ta'ala aiko wannan yana huskanta kamar me yake ce muqabala na fas a fas yana kamar yana yana zama eh yana mai muqabala kamar suna kallon juna ana nihin wannan ya ci karo da wannan kamar kai ka in kace dauke magana ka fasara taka to kamar zai ci karo da magana Allah magana Allah tabaraka wataala da yake cewa ma zaga da basar wa ma tsaga ai idan nan na annabi sallallahu alaihi wasallam ma zaga bai karkace ba wa ma daga bai haura ba abin da ya ganin nan dai ya gani basaru yace ido na ya amana kai in kace to a can ana nin zuciya ne ba zuciya ne kenan an dangana shi ga zuciya ne ba zancan kenan mawarki ne to ce a to me zaka ce haka kuma tunda Allah kuma ya ce ma zaga da basaru ma daga fagar adafa al'amara lilbasari a nan wurin Allah ya raba lamarin zuwa ga ido wa karkala ahalut tafsiri kuma hakika ma'abuta tafsiri sun ce shi kauli ta'ala a cikin Allah faɗa Allah madaukakin sarki ma ka zabar fa'adu ma ra'a a wai zuciya zuciyar nan ta maki sanin bata bata yi ƙarya ba ma ra'a abin da ta gini nan ai ana nihin lam yuhimil qalbu al aina ghayra al haqiqati zuciyar nan tasa bata sa mai bata raya mai ba bata raya ma ido ba abin da yake ba hakika ba zuciya da yace ma ka zama da fu'adu abin da zuciyar nan ta gani bata yi ƙarya ba yace tana nihin bata raya ma ido ba sabanin hakika abin da ba hakika ne ba bal sadaka ru'yataha hakika kawai ko ko sadaka ru'yata ne kila ina ina ganar wannan man ta yani mai sadaka ta ko sadaka ya mai shadda sadaka shi akwai shadda ko kamata ce akwai shadda shi zuciyar nan kalbkin nan sadaka ru'yata zuciya ta gasgatar da gani na ido shine abin ne ana nin zuciyar nan aka ce bata yi karya ba abin da ta gani a zuciya bata yi karya ba abin da mara abin da ta gani nan ana nihin wai ba ta karyata abin da ido ya gani ba a ta datar da ta ta gasgasa abin da idan na ya gani haka ne shine da ya gani wakila yawa wakila wani kawai kuma aka ce ma an kara kalbuhu ma ra'atu ainihu zuciyar shi ba ta yi inkara abin da idan shi ya gani ba kamar da kusur kusa ne magana yawa sai mu shiga fasili na biyar alfasul khamis fasili na biyar ru'yatuhu sallallahu alaihi wasallam li rabbih azza wa jalla ganin annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa ubangiji sa mai girma da goya wa amma ru'yatuhu sallallahu alaihi wasallam amma ganin sa a tsaya da mutalla sabata a gare shi da rabbi ga ubangijin shi jalla wa azza mai girma da goya fakta lafa salafu fiha magabata sun sassaba a cikin wannan magana fa an karatu wa Aisha radiyallahu anha war mun Aisha radiyallahu ta bata gare ta tayi inkarin tayi musan wannan cewa ya ga Allah cewa bai gani ba حدثنا أبو الحسين سراج بن عبد الملك الحافظ بقراءتي عليه قال حدثني أبي وأبو عبد الله بن التابي الفقيه قال حدثنا القاضي يونس بن مغيث حدثنا أبو الفضل الثقلي حدثنا ثابت بن قاسم بن ثابت عن أبيه وجده قال حدثنا عبد الله بن علي حدثنا محمود بن آدم حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن آمر عن مسروق أنه قال لعائشة سوى مسروق تابي أن الأكسني yana ya ce ma uwar mu'min Aisha radiyallahu ta bata gida ya umar mu'minin ya uwar mu'minai har ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rabbahu shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijinsa fa qalat laqad qaffa sha'ari mimma qulta tace hakika gashi na ya miƙe ya tashi saboda dalilin abin da ka faɗa har gashin jiki ake ta tsika jikina ta tashi sai ta ce salasun man haddasaka bihin na fakar kazab abu uku duk wanda ya mazancan su duk wanda ya hida masu to ƙarya yawa man haddasaka anna muhammadar arabu fakar kazab wanda ya wanda ya ce ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangiji to ya yi ƙarya summa qara'at sannan ta karanta aya mai cewa la tujriku la tujriku al absar ai idan idanuwa ba sa riskarsa al aya har zuwa ƙarshe walakin ita la tujriku al absar eh هو يدرك الابصار وهو وهو اللطيف الخبير وذكر الحديث هي اما تشكو حديث da yake cewa ina ga cikin hadisin ta ce kuma duwanda ya ce ma duwanda ya ce wannan kenan da ce duwanda ya ce ma a ne suke guda biyun yaran yaran kwanta min dai duka su su dai duka abubuwa ne ta ta zazzana guda uku ce duwanda ce ma duwanda ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji Allah ya ma kariya su abubuwa guda uku to shi ne da man dake abin da yake so dai abin da yake so a faɗi cikin hadisi shine wannan na ganin Allah sai ya tsaya bakin sai ce zakar hadisi sai an bata hadisi wa qala jama'atun wa sun ma jama'a kuma wa qala jama'atun bi qawli Aisha radiyallahu anha wa huwa al-mashhur an ibn Mas'ud kuma an su jama'a ba Aisha ita wani mun ba ita kai ta ta haka ba a wan su jama'a ba sun sun yi magana da irin magana ta Aisha wal mashhuru shine magana mafi shahara an ibn Mas'ud daga Abdullah da Mas'ud shi ma a kenan akwai ta magana wanda aka rawaito amma wani mafi shahara daga gare shi shi ma ita ma irin ita ce wannan magana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba wa misruhu kwatankwacin wannan kuma an rawaito shi ana Abi Hurairah daga Abi Hurairah wa annahu qala kuma cewa shi ya ce inna ma ra'a Jibrila Jibril malaika Jibril ne ya gani waktulifa anhu amma an samu sabani da gare shi akwai ta riwaya da ta kace a Abu Hurairah ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah wa qala bi inkari hadha wa imtina'i ru'yatihi fi dunya jama'atun min al-muhaddithina wal fuqaha da musan wannan wa'ansu jama'a na daga cikin ma'abuta hadisi da faqihai suka yi suka faɗi kuma da kasancewa da hannuwar ganin fi duniya a cikin duniya wani mutakallimi da kuma ma'abuta wani shi mutakallimi da ma'abuta iya magana da sanin sirrika na magana suna shi mutakallimi wani min abbasin kuma an karɓo daga abdullahi na abbas annahu ra'ahu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah bi ainihi bi ainihi ko ko bi ainihi ne bi ainihi ne ko bi ainihi da idanunsa da idansa wa rawa ata ata'un anhu annahu ra'ahu bi kalbi haka kuma almajirin shi ma Abdullahi bin Abbas ne ko dan ya ya almajirin da yawa ne daga cikin sahabbai yana cewa ya rizki sahabi 200 hadar waya ta da ake wuce ta ta shi Abba kenan Abba ibn Abi Rabah kitami yana cikin tabi'ai yana cikin manya manya wanda suka gaji ilimin addini dan akwai wata zamani da wata mata take ta ta yi mawarki an ce mata ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata sayyidul muslimina ata ibn abi rabah shugaban musulmi shine ata ibn abi rabah yayi shahara kusan a zamanin shi babu kamar shi a wajen sanin hadisi da fiqh da bada fatawa ma mutane masu tsoron Allah sosai kuma an ce abul malik bin marwan zamanin shine halifa musulmi a zamanin shi wannan ya rayuwa mai tsawo tun hijira tana da shekara zamanin sayyidina usman aka aka ya zo duniya hijira tana da shekara 27 to bai yi wa fati ba sai hijira tana da shekara 114 to wannan zamanin kina khulafa al-arba sun wuce yana cewa ya dan hankalci sai na Usman yana karami dai sai na Usman ya tayi aka sai ga khilafa ta sai na Umar ta sai na Ali bin Abi Talib kai bayan ta to bani umayya sai kama yake cewa al-malik bin bin marwan bin bin marwan kenan al-malik bin marwan zamanin shi ya suka hadu da shi shi al-malik yana a fadan shi zamne bisa kan gadon saurata dabda da shi manyan mutane da ya ganshi sai ya tashi ya tarbe shi shi ko a ta abin abi rawakin nan inda ake hudu yanda yake bakin mutum ne yana cikin mawali yana cikin bararren bayu bawa ne aka yanta shi amma yanda shi yanda ilimi da tsoron ya dauka shi bawan ma bancin bancin shi bararren bawa ne baki irin dai sifa ta baka yake hudu mai mai hadin hanci gurgu mai yankakken hannu mai mai shanye hannu amma shi Allah ya mana kai a makka baki ɗaya ba mai magana sai na in shiga da wata kisa cikin wata kisa wasu suka suka aka aiko ma Abdullahi bin Abbas yana a makka tambaya lokacin kuma mutane sun yi dandazo sun kewaye shi yace kaga kuke kuna taruwa kuna taruwa waje na alhali ko cikin ku a makkan nan akwai Abdullahi bin Abi Rabah nuni zuwa matsayinsa da ilimin da Allah ya bai to shine yazo da shi Abdul Malik bin Marwan da ya ganshi sai ya tashi ya tarbe shi ya kamo shi ya dora shi bisa kan gadon saurata ya koma ya zauna gaban shi ya ce ya da mini bukatunka ya ce to bukatuna ka yi tsoron Allah kai ke jagorantar musulmi musulmin nan baki ɗaya za a tambaye ka za a tambaye ka su amma su kowa za a tambaye shi kanshi ne don da ya mutu abin da za a tambaye kanshi za a tambaye tambaye ka wani amma su kowa za a tambaye su za a tambaye ka daga gare su ka yi tsoron Allah ka kiyaye iyakoki na daular musulmi wannan wurin ne inda kamata mai haɗari inda wa'ansu za su iya kama musulmi haɗari ka kula da su ka kula da 'ya'yan muhajirai da ansar saboda da su ne ta dalilin su ne ka samu wannan abin da ka samu ya mai irin wani siya dai ta irin ya hida mai duk bukatu irin haka kak ka saki ka kare kyauranka wa talakawa kak ka kare kyaure ka hana mutane shiga gidanka talakawa nan dole zo da bukata da ina mai sai ce to naji naji na doka zan kwatanta ya da wani bukata ka kai wannan bukata mutane ne kawai kai ko me bukata ka Allah ya ce ai laysa li hajatu ila makhluq ni ban da wata bukata zuwa abin halitta ne kawai ya hita to irin wannan shine ababin abira ba shi shi aka warawa aba'u aba'un anhu ya rawaito daga Abdullah bin Abbas kenan annahu ra'ahu bi qalbi cewa ya gansa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah bi karbihi da zuciyarsa wa ana abi abil ali an karo daga abil ali an hukum shi ma daga rishi daga ra'ahu ya gansa bi fuadihi da zuciyarsa marratayn su biyu wa zakara ibn ishaqa annabna umara shi ma muhammad ibn ishaqa ya rawaito cewa abdullah dan umar radiyallahu anhu arsala ila ibn abbas ya yi aike zuwa abdullahi dan abbas radiyallahu anhu yas'aluhu hal ra'a muhammadur rabbahu shin wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijinsa tare da cewa Abdullah bin Ubin Umar nan ya girmi Abdullah da Abbas amma shi saboda sanin da ya mai shi ya san shi ya san irin kirarin da annabi sallallahu ke mai ko addu'a da annabi sallallahu ya mai Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil annabi sallallahu ya ma Abdullah bin Abbas addu'a irin haka kuma ya ce ma shine habarul umma shine malamin al'umma to ya aika mai tambaya shin wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah فقال نعم سيتي قريكو أمس دبارة كنا والأشهر عنه أنه رأى ربه بعينه magana mafi inganci mafi shahara daga Abdullahi dan Abbas shine cewa Annabi sallam ya ga ubangiji bi aini da idansa saboda can baya da da riwaya ta Afa Ibn Abi Rabah da kuma ta Abil Aliya duka an ce an rawaito ne daga Abdullahi bin Abbas ɗaya ya ce ya gan shi da zuciya ɗaya ya ce shi ma gan shi da zuciya dai so biyu to ruwaya mafi shahara wadda aka yi to Abdullahi ibn Abbas cewa shine cewa Annabi sallallahu alaihi ya ga ubangiji da ainihi da idansa wa ruya zalika anhu min turuq an rawaito wannan cewa ya Annabi sallallahu ya ga Allah anhu daga gare shi min turuqin daga hanyoyi da dama wa qala kuma ya ce inna Allah ta'ala ikhtassa Musa bil kalami wa Ibrahim bil khullah Allah madauki sarki ya keɓance annabi Musa da zance zancen da ya da shi wa Ibrahim bil khulla kuma annabi Ibrahim da bada dantaka wa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi ru'ya kuma da annabi ya keɓance annabi sallallahu alaihi wasallam da gani in ji Abdullahi bin Abbas aka ce kowa ga abin da Allah ya keɓance shi da shi shi an keɓance shi da gani shi kaɗai ga ga Allah qauluhu ta'ala faɗa Allah malauki sarki ma ka zabar fa'adu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wal qadra aw nazratan ukhra ma ka zabar fa'adu zuciya ba ta yi ba ƙarya ta yi ba zuciyar nan ta annabi sallallahu abin da ta gani shin kuna jayayya da shi ne a bisa abin da ya gani kuma alhali kwa ya gansa a wani karo shi ma na biyu na daban qala al-mawardi malam mawardi yace qila inna Allah ta'ala qasama kalamahu wa ru'yatahu bayna Musa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki sai ce kila an ce Allah madaukakin sarki ya raba zancensa da ganinsa tsakanin annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ya raba tsakanin far'a Muhammadun marratayn sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah su biyu wa kallamahu Musa marratayn kuma shi ma annabi Musa ya mai zance su biyu wa kallamahu Musa marratayn wa haka abul fatihi arrazi abul fatih arrazi shi ma ya kaito wa abul laysi samarqand da abul laysi da abul laysi samarqandi al hikayata an ka'bin wannan hikayen nan al hikaya da ake wannan hikaya kenan wannan sune laraba suke cewa alkin nan hadiya ce abinda aka hudi baya ana nin shi saboda wannan hikayar da aka ta gabata an ya an arawato ta daga ka'ab bin malik kenan ko warawa ibn warawa abdullah ibn al haris abdullahi dan haris shi ma ya rawaito kala yace ijtama ibn abbas wa ka'ab ka'ab da abdullahi ibn abbas sun hadu fa kala ibn abbas sai abdullahi ibn abbas yace amma nahanu banu hashim mu dai kai ƴaƴan hashim ƴaƴan hashim kakan ma kisir sallam ahli bait kenan fa naqulu muna cewa inna muhammadan lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam qad haqiqa ra'a rabbahu ya ga ubangijinsa marrataini so biyu fakabbara ka'abun sai ka'abu yayi kabbara wannan kabar da hatta jawabatul jibalu har sai da karanta duwar watsu suka amsa mai idan mutum ya duwar mutum duwar suna cikin masu amsa magana mutum ya yi sautin nan saboda yanda kabbara saboda karhin ta sosai wa kala kuma yace yace inna allaha qasama ru'yatahu wa kalamuhu bayna muhammadin wa musa Allah mai sarki ya raba ganinsa da zancensa tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Musa fa kallan Musa sai sai yema yema annabi Musa zance war'au Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kalbi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ganshi da zuciyarsa warawa sharikin sharik ya rawaito an abi zarrin daga abi zarrin radiyallahu anhu fi tafsir al-ayati a cikin fasara na ta aya qala yace annabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu da aksha to ayatin ta gabata kenan yace abu zai sana abu zai ce yara annabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu annabi sallallahu alaihi wasallam sabata gare shi ya ga ubangijinsa wa haka samar kandiyu shi ma samar kandi ya haka yato an muhammad ibn ka'ab daga muhammad dan ka'ab al-qarazi wa rabi ibn anas daga daga rabi dan anas annan nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila cewa an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam sabata gare shi hal ra'aita rabbaka shin kaga ubangijin ka ko kaga ubangijin ka kala yace ra'aituhu bi fuadi na ganshi da zuciyata walam arahu bi aini ban ganshi da idanuwa da idon ido na ba warwa malik ibn yukhamir malik dan yukhamir shi ma ya rawaito an mu'az daga mu'az radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi ya da mun Allah sabata gare shi kala yace ra'aitu rabbi na ga ubangiji na wa zakara kalimatan sai ya ambaci wata kalima fa kala sai yace ya muhammadu فيما يختسم الملأ الأعلى الحديث شيما سيكاو حديث yake cewa da yaga ubangiji nasu ne sai yace ubangiji ke tambaya Allah tabaraka ta'ala shin cikin menene mala'ul a'la suke canza miyau suke jayayya mala'ul a'la mala'iku ma buta daraja nan cikin me suke canza miyau alhadisi shi ma sai kawo hadisi shi ma hadisin shi hadisin da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ga ubangiji to wannan ba bai bayyana ba warko hadisin ko wannan ne hadisin na gani dai cikin mawarki sai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ya ga Allah sai Allah ta mata tabaraka ta'ala ta fita mishi cikin malawar ala cikin mi suke tattaunawa tattaunawa suke me suke jayar da suke ta mice ce ina ga cikin Qur'ani yake cewa yake kawo san mala'iku su ya tafi muna kenan cikin mala'iku suna wannan ne karshen suratu zumar ne ko in karshen karshen suratu wani da shi suratu zumar suratu sad idan ne ake zansan istisam kenan ko na kita a wannan na abin gani eh shi nan ƙarshe yana ga wancewa warkon aya da ke cewa ƙalar rukar da mala'ikaci in ƙalar rukar da mala'ikaci da misar salim yana bai musu nan a dai haka da nake zo ina jin shi dai kamar daga nan nake dai kai abin ya zamu lokaci ma gashi yayi ko to yace sai Allah ta masa Allah tabaraka ta'ala kita to wannan ihtisamin yayi da kita mice ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ban sani ba a wadan shi sai a cikin wannan riwaya sai ce sai Allah madaukakin sarki ya dora mini hannunsa na kudura a baya na tsakanin haka a baya na tsakanin kafaduna faɗi ne kullum aka zo cikin ruwaya su a larabcin a hannu yake cewa amma yasa masu ma'abuta musamman ma'abuta akida suke cewa kudura saboda kar mutum shi mutum aka dame sai tsammanin ko hannu irin yanda yanda ke gani hannu ne irin na mutum kura mun shi ko shi baki da Allah ya saba ma laysa kamisli shi ba abin da ya kama da shi to yace hannun na kudura da dora mana a bayana sai na sai na ji zayin shi sai na ji sanhin shi tsakanin eh nonuna na naji ike kirshi na naji sanyin wannan sannan yace sai naji kawai sai na san komai komi da komi sanin komi ta fata gare ni sai Allah ya sake tambaya tambaya sai ce eh suna tattaunawa ne cikin zama a cikin masallaci mutum in yayi sallah ya tsaya har sallah ta zo zama cikin masallaci da tako zuwa masallaci da ne abu uku ya zana ya kuma ce cikin yana cikin yawa su ne mukaffiratu abubuwan da suke kankare zunubi kenan da cikin yace suna da cikin suna da san mukaffiratu ne da menene guda abu ne da wannan da cikin hadisi to shine shi al hadisi da yace shi ma dai kamar ya hauda ka bisa mutan ka nemi hadisi in kana so ina ne yawa bakin nan bakin ina ga ko nan muke muke kwana ko wannan ma dama ce in Allah da sati na gaba ko makarantu hadisin duka in ya so sai mu sai mu ci gaba alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Um,